الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a biyar ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 19 ga watan uku shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai misali mutumin da yake da rashin lafiya ta tabuwar hankali amma ba a kowane lokaci ba ne hankalin yake gushewa wani lokaci ya dawo wani lokaci ya gushe shin idan hankalinsa ya dawo jikinsa in ya yi ibada zai samu ladanta to maganar in ya yi ibada ma bata ma taso ba idan hankalinsa ya taso duk wani abu wanda yake na ibada wajibi ne a kansa an gane ko in hankali ya gushe ne alƙalami ya sauka amma matukar ya dawo cikin hayyacinsa ya san me yake to ya tabbata duk wani abu na ibada wajibi ne a kansa kamar yadda hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa rufe alƙalamu an salasati an ɗauke alƙalami gabarin wato mutane uku alkalami kenan na dora doka shine mazan Allah sai yake cewa ani sabiyi ko kuma ani na'imi hatta yastayqiza ko kuma anna'imi hatta yastayqiza mazan Allah yace na farko wato shine mai bacci har sai an kai lokacin da ya falka kenan wannan alal badaliya ko kuma ka ce anna'imu hatta ya staiki ba alalistina kenan na farko shine mai bacci har sai an kai lokacin da ya falka za Allah sai ya ce wasabi hatta ya hatalima hakanan an ɗauke alƙalami gabarin yaro ƙarami maza Allah ya ce sai an kai lokacin da ya balaga sai ya ce wa anil majnuni hatta yufiq a wata riwaya hatta ya aqil maza Allah ya ce an ɗauke alƙalami gabar mahaukaci sai ya dawo hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo jikinsa ina wannan nassi ne wanda yake tabbatar da duk mutumin da ya samu kansa a cikin yanayin wani lokaci hankali ya gushe wani lokaci ya dawo to duk lokacin da hankalinsa ya dawo to ya tabbata duk wani abu na ibada wajibi ne a kansa don haka ita ibada tana zama wajibi ne akan mutum halin hankalinsa yana tare da shi kamar yadda ibnu umar allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi ya suma kafin rana ta gushe tun kafin lokacin asabar amma bai falfado ba sai bayan faduwar rana da ya falfado magarba da isha kawai ya sallata a zahar da la'asar bai sallace su ba bai rama su ba saboda sun wuce shi cikin yanayin da baya cikin hankalinsa ƙarin fa'ida a nan marar lafiya wanda yake shiga cikin hali na koma to ko wata nawa ya yi duk abin da ya wuce shi na ibada a cikin wannan hali baya kan shi iya kawai abin da wato ya wuce shi a cikin hankalinsa shine wannan zai rama amma duk abin da ya wuce shi a lokacin da baya cikin hankalinsa to wannan bai hau kan shi ba abin da ya shafi sallah da azumi da sauransu na'am kamar mi wai mai shayarwa idan ta sha azumi a sababin shayarwa me yake kanta iya abin da yake kanta ciyarwa a madadin kowane yini za ta ba da mudu daya na abinci hatsi ko dawa ko alkama ko wake ko shinkafa za ta ba da mudu daya a madadin kowane yini da ta sha in an ba da wato kwano ɗaya wanda yake na da shashen abinci to wannan kuma ya wadatar domin shi kanshi miskinin an wadatar da shi game da ɗawainiyar sarrafa abincin sai dai a nan mu gane haka kawai ba don mace tana shayarwa ta ce a ita mai shayarwa ce an mata rangwamen azumi sai ta kwatanta yin azumi in ta ga tana kai azumi lafiya kalau babu wata matsala abin da ya shafe ta ko ɗan to wannan ta tabbata dole ne ta yi azumi maganar ajiye azumi bai mata su ba amma in ta kwatanta yin azumi ta ga ɗan baya samun nono wadatacce yakan wuni yana kuka ko kuma ita a sababin tsotsar da yake mata ruwan jikinta yakan kame takan wahala to a nan ne kawai aka yi mata rangwamen ta ajiye azumi iya abin da yake kanta ciyarwa mudu ɗaya a madadin kowane yini haka ita ma mai ciki in ta kwatanta yin azumi ta ga da kyan take kai azumin tana wahala kwarai ko kuma kwata-kwata ma ba ta iya yi saboda cikin da take dauke da shi wannan ita ma an mata rangwamen ta ajiye azumi iya abin da yake kanta shine ciyarwa a madadin kowane yini za ta ba da mudu daya amma in ta ga tana kai azumi lafiya kalau babu wata matsala to ta tabbata babu wani rangume a kanta na ajiye azumi kenan ba haka ba kawai don mace tana da ciki ta ce a ita ai an mata rangwamen ajiye azumi sai ta kwatanta yi in ta ga da ba ta iyawa kwata-kwata ko kuma da kyan take kai azumi to a nan ne aka yi mata rangwamen ta ajiye wani misali mutum ne ya manta bai yi sallar asuba sai bayan an gama sallar juma'a sannan ya tuna to iya abin da zai yi ita wannan asubakin zai sallata an gane ko ba maganar sake ita wannan sallah ta juma'a cewa ya zo da azhar abin da muke so mu gane a magana mafi rinjaye jera kubutattar sallah da wadda lokacin ta yi wannan sunna ne ba wajibi ba ne sabani ga malaman malikiya su sun tafi akan cewa wajibi ne misali baka yi sallah azhar ba sai bayan ka gama la'asar ko kuma kana cikin la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba suka ce to wannan la'asar da take ciki ta baci in bayan ka gama la'asar kin ne suka ce dole ka yi azhar kin kuma ka sake yin la'asar kin to shi kuma jerawar sunna ne da sharadi lokacin da mutum yake tuni an gane ko lokacin da kake tuni to a wani inda ka tuna to a nan an sunanta maka ka yi wadda wato ta kuce sannan kuma ka yi wadda lokacin na ta yi kamar misali kai ne ka manta ba ka yi azahar ba ga lokacin da asar ya yi to sai ka tuna to a lokacin nan sai ka yi azahar sannan kuma ka yi la'asar amma akwai lokacin da tun wannan koda kana tuni sunnancin jerawar yana sauka daga kanka misali abin da ya shafi sallar da mutum ɗaya baya yin ta kamar yanzu juma'a juma'a mutum ɗaya baya yi kana cikin sallar juma'a ko kuma za a yi sallar juma'a an tada ikamar sallar juma'a sai ka tuna cewa baka yi asahar ba baka yi asuba ba to a nan limami za ka bi ku sallaci sallar juma'a in an gama sannan kai sallar asuba ko kuma lokacin da misali jam'i zai kuce maka to a nan in ka bi limami in kamar misali la'asar ce kai kuma baka yi azahar ba to a nan kana da dama guda biyu in ma ka bi limami da niyyar azahar shi kai kana azahar shi yana la'asar in an gama sannan kuma ka tashi ka yi la'asar ɗinka hakan kuma shine ya fi dacewa ko kuma ka bi shi da niyyar la'asar ɗin in an gama sannan kuma ka tashi sai ka ramu ita azahar ɗin da ta kuce ma shi jerawar sunna ne ba wajibi ba ne a magana mafi rinjaye kamar yadda hadisi yake cikin sahihain a ranar yakin khandak mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam gaf da fadawar rana umar Allah ya kara masa yadda ya zo gunsa sai ya ringa zagin kafirin ƙurashawa yana fada musu baƙaƙen maganganu yana cewa ya rasulallahi sun shagaltar da mu yace wallahi ban yi sallar la'asar in ba yanzu ba gab da fadawar rana manzo Allah sai yake cewa wallahi ni ma ban sallace ta ba manzo Allah sai yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara shagaluna an salati al-wusqa salati al-asr manzo Allah yace Allah ya cika kaburran su da cukkunan su da wutar jahannama manzo Allah ya ce sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ita ce sallah ta la'asar bayan rana ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yayi arwalla da sauran jama'a suka yi arwalla manzo Allah ya sallaci sallah ta la'asar bayan an gama la'asar din sannan aka tashi aka yi magarba kuma alhali rana ta fada to haka manzo Allah ya je rusu sai da yayi la'asar kin sannan aka yi magarba to iya ka'ida kamar yadda take gun malaman usul a ƙarƙashin aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idantar wajauci sai dai a fa'idanci wato sunanci a cikin abin da yake karan aikinsa da haka malamai suka ce a wannan dalili ba za ka iya wajabta jera kubutattar sallah da wadda lokacin ta yazo dole sai in ka aro hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sallu kamar ra'aytumuni usalli to anan ne zaka iya cewa wato wajibi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul jihad mun tsaya ƙarshen wato babi na 195 wanda babi na 195 bayani ya gabata a kansa kai tsaye za mu tashi farkon babi na 196 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب استقبال القزاة قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زري زريء وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة أنه قال قال ابن الزبير لابن, لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن أيينة هو سبيان الهلالي المكي عن الزهري وابن شهاب أنه قال قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na mustahabbancin taryar mayaka a lokacin da suke kan hanyar dawowa jama'ar da suka fita fagen daga suna ce musu tahabba in an samu labarin gasunan tafi sun kusa karasowa to a fita a tiryus saboda wannan tirye yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara musu kuzari kuma ya kimsa farin ciki da murna wato a cikin zukatansu kamar yadda a nan malin ya zo mana da hadisin wato abdullahi ibn abi mulaika yake faɗa ƙala ibn zubair abdullahi ibn zubair jikan abubakar allah ya ƙara musu allah ya ƙara musu yadda ya faɗa ga abdullahi ɗan ja'afar allah ya yadda da su yake ce masa a ta zukuru iz talaqaina rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ana wa anta wa ibn abbas shin wai kana tana da lokacin da muka taryo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni da kai wato da dan abbas dan abbas anan ba ana nihi abdullahi dan abbas a akwai qasm kusan dan Abbas ibn Abdul Muttalib wanda dan uwa ne na Abdullahi dan Abbas lokacin nan suna yara kankana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowarsa daga wani yaki suka fita suka taryo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan shi Abdullahi ibn Zubair yake faɗa ma abdullahi dan ja'far ya ce a ta zukuru iz talaqaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana wa anta wa ibn abbas yace kana tana da lokacin da muka taryo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ni da kai da dan abbas qala sai abdullahi ibn ja'far yace masa na'am yace kwarai ina tana da wannan lokaci sannan ya ce fahamala na wa tarakaka maza Allah ya ɗauke mu da ni da ɗan Abbas kai kwaye barka maza Allah ya ɗauke mu ya ɗora mu a kan raƙuminsa kai kwaye barka lafazin fahamala na wa tarakaka wannan min kalami bin ja'far ba faɗa ba ce ta shi abdullahi ɗan zubair an gane ko? shi abdullahi dan zubair iya abin da ya faɗa masa ya ce masa wai kana tana da lokacin da da ni da kai da dan abbas muka fita muka taryo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ja'far ya bashi amsar cewa kwarai sannan sai ya ce wa fahamalana wa tarakaka manzo Allah ya dauke mu ni da dan abbas kai ku ya barka manzo Allah ya dora abdullahi ibn ja'far a gabansa akan ragumi sannan ya goya ɗan abbas kuma a bayansa wanda wannan yana nuna mana wato shine mustahabbancin fita a taryo mayaka a lokacin da suke da hanyar dawowa kamar yadda jama'a suka fita mutanen madina manya da yara suka taryo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke ƙara fa'idantar da mu shine wato kiyaye maraya kenan alallashe shi a shafi kansa yadda za a sanya masa wato farin ciki da murna a ɗebe masa kewa kamar yadda a nan maza Allah da zai ɗauki waɗannan yara shi abdullahi ibn ja'far da yake mahaifinsa daman yaransu a gaswatul mota shi abdullahi yana ɗan ƙarami maza Allah sai ya ɗauke shi sai ya rungume shi ya ɗora shi a gabansa sannan shi kuma ibn abbas shi kuma sai ya ɗora shi maza Allah ya goya shi a bayansa shi kuma abdullahi ɗan zubair maza Allah sai ya kyale shi to shine anan kenan malam ya zo mana wato da wannan hadisi lalle shine ake kula da ri'ayatul yatim wato kiwon maraya kenan duk wani abu wanda za a ɗebe masa kewa to wannan abu ne wanda aka so wato a musulunci wanda kuma yin hakan yana da lada mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin asa'ib ibn yazid Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa zahabna na talaka rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ma'asibiyani ila saniyatil wada yake cewa mun fito mun tafi ya ce tare da yara kankana na birnin madina domin mu taryo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake dawowa daga yaƙi ya ce ma yake cewa ila saniyatul wada sai da muka tafi gunda ake kiran shi saniyatul saniyatul wada da suka fita daga cikin birnin Madina sai da suka je gunda ake kiran shi saniyatul wada wanda ita saniyatul wada wasu yan mililika ne daga nan birnin Madina tafiya ce mai dan tazara wanda an ambace ta da wannan suna domin galibi idan mutum zai yi bulaguro to suka raka shi a wannan in suka zo nan ake yin bankwana da shi to haka galibi kuma in mutum zai dawo sukan fita su taryo shi har zuwa wannan gudu don haka sai rinjaye akan sunan wurin saniyatul wada wanda in aka ce saniya asali a larabci lallokin hanya kenan kamar misali hanya irin ta tsakanin dutse da dutse galibi shine ake kira da saniya to nan suke ban kwana da mai bulaguro idan sun raka shi don haka wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma wannan kissa na cewa lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita lokacin da ya hijira zuwa madina mutanen madina sun fito nan saniyatul wada suka taryo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ma suna rera wata waka fala albadru alaina min saniyatil wada'i har zuwa karshen ta wannan bai tabbata ba hadisi ne bai kuma ita saniyatul wada ta sha bamban da hanyar makka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira hije dan haka dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana sunna ce mustahabba mayaka idan sun dawo daga fagen daga to jama'a su fita su taryo su kamar yadda a nan wato mutanen madina suka fita har ma da yara kankana suka je suka taryo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ya kulu idza raja'a min al-ghazwi قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جويرية عن نافي هو مولى بن عمر أنا عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنه أنا عبد الله أنا عبد الله هو ابن هو ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثة قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من أصفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت هيي رضي الله عنها فأثرت ناقته فسرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا واقتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة قال حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو دلهة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته فلما كان ببعض الطريق أثرت الدابة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة رضي الله عنه قال أحسب قال اقتهم عن بئيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداءك هل أصابك من شيء قال لا ولكن عليك المرأة فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da ya dace mutum ya faɗa a lokacin da yake mai dawowa daga fagen daga a lokacin da kenan aka dawo kafin a iso gida to ga abin da ya dace a yi na addu'a wanda kuma ita wannan addu'a bata keɓanta ba ne da dawowa daga yaƙi duk wani bulaguro idan ka dawo kafin ka iso gida to an sunanta mana yin wannan addu'a shine kenan malam ya zo da wannan a cikin kenan kitabul shihad a ƙarƙashin babu malam ya zo mana da hadisin wato nafi daga abdullah wanda galibi na fi in yi rawaito hadisi daga abdullah shine malaminsa ko mu ce mai gidansa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shine yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza kafala wato idan ya dawo daga bulaguro lafazin kafala an ciro shi ne daga alkuful alkuful bi ma'ana arruju waznan wa ma'anan don haka kenan mai dawowa daga bulaguro ake kiran shi kafil jama'a masu dawowa daga bulaguro ake kiran su kafila to sai dai larabawa suka faɗaɗa har ma masu zuwa bulaguron ana iya ce musu kafila amma galibi masu dawowa shine ake cewa kafila shine yace kana iza qafala wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga bulaguro kafin ya shigo gari kabbara salasan manzan Allah yakan yi kabbara sau uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ƙala sannan sai ya ce ayibu ne insha Allah mu masu dawowa ne in Allah ya su an gane ko lafazin ayibu na jam'i ne na ayib wanda asali minal auba ne shine suke cewa aba ya ubu auban wa aubatan bi ma'ana raja'a shine yace ayibuna insha Allah mu masu dawowa ne in Allah ya so ta'ibuna kuma masu komawa ne ga ubangijinmu da tuba akan duk abin da muka aikata na kuskure ko kuma duk abin da muka aikata kenan na rashin dacewa abiduna kuma mu masu kadaita ubangijinmu ne da bauta hamiduna li rabbina ko kuma hamiduna kuma mu masu yabo ne da jinjinawa ga ubangijinmu li rabbina sajiduna kuma mu masu sujada ne ga ubangijinmu mai girma da ɗaukaka maza Allah ya ce sannan sai ya ce sadaq Allah wa'ada Allah ya gasgata ma bayinsa alƙawalinsa alƙawalin da ya ma bayinsa ya gasgata musu wa nasara abdahu kuma ya ba bawansa nasara shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa hazama al-ahzaba wahdahu shi kadai da karfin mulkinsa ya karya wato su ne jama'u waɗanda suke na kafirai lafazin ahzab jam'i ne na hizib shi kadai wato da karfin mulkinsa ya karya rundunoni na waɗanda suke makiyansa don haka daman mu sababi ne amma karya abokan gaba abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala domin nasara a hannun shi take kamar yadda yake faɗa wa man nasuru illa min indillahi al-azizil hakim nasara da galaba akan abokan gaba bata zamanto ba face daga Allah take al-aziz wanda yake kasaitacce mabuwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye ma'abucin hikima wanda baya aza komai sai a mahallin da yayi daidai da shi ya dace da shi to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan addu'a ta dawowa daga yaki yakan kubuta game da ƙarfinsu da dubaras yake mai da al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kagan ya ce sadakallahu wa adam Allah ya gasgata ma bayinsa alƙawalin shi daman shi ya yi alƙawali inna da nan rusulana wallazi na amanu fil hayati duniya wa yau mai yaƙumul ashihad shi ne ya ce wa nasara abdahu kuma ya taimaka ma bawansa kenan ya ba shi galaba akan makiyansa wa hazama al-ahzaba wahdahu shi kadai wato ya karya rundunoni na waɗanda suka kafirce masa don haka wannan yana daga cikin addu'ar da aka sunnanta ma mayaka in sun dawo daga fagen daga kafin su iso gari to an sunnanta musu su yi wannan addu'a wanda dai karmu manta bayani ya gabata duk wani wanda yake mai bula addu'a ce ta dawowa daga bulaguro haka hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda yake faɗa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama maqfalahu min usfana ya ce mun kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin dawowar shi daga yakin usfan wanda shi wannan yakin usfan an yi shi ne a ƙarshen shekara ta shida da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda daga yakin usfan duka ɗan lokaci ne takaitacce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita zuwa yakin khaibar da haka shi marwaicin ya jingina dawowar zuwa yakin usfan wanda alhadi kuma dawowa ne daga yakin khaibar ba don komai ba illa kasancewar duka lokaci ne wanda yake a haɗe kenan dan wannan zama da aka samu kenan shine ya jefar da shi sai ce yakin usfan amma ainihi yakin khaibar ne an gama yakin khaibar ne lokacin da ake dawowa to wanda shi yakin khaibar farkon shekara ta bakwai ne shi kuma yakin usfan karshen kenan shekara ta shida shine jami'in da malamai suka yi kenan tsakanin waɗannan riwaya guda biyu shine yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan raƙuminsa kar mu manta bayani ya gabata in aka ce rahila wato raƙumin da ake iya yin bulaguro a kansa sawa'an taguwa ce ko kuma wato amana ne kenan lafazin rahila bai keɓanta wadda taguwa raƙumi wanda ake hawa a yi bulaguro a kansa shi ne ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rahilati wato alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙuminsa wa kada ardafa safiyata binta huyai manzan Allah ya goya wato matarsa safiya bintu huyai wanda safiya karmu manta kamar yadda ya gabata a yakin khaibar wato aka ribato ta a cikin waɗanda aka ribato na bayi wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya raba ganima ta yakin khaibar wato safiya sai ta fada cikin rabon wani daga cikin sahabbansa wani daga cikin sahabbai sai zo ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi yaya za a yi abawa na safiya yace safiya faddiyar manya ce babanta fa shine shugaban wannan kima ai bata dace da kowa a cikin wannan jama'ar in ban da kai manzo Allah ya karbi shawararsa ya kirayi wannan sahabi wanda safiya ta fado a cikin rabon shi shine dihiya ibnu khalifa al-kalbi manzo Allah ya canza masa da wasu ya bashi manzo Allah ya karbi safiya wanda ita safiya jikar harun ce tana daga cikin jikokin harun dan uwa annabi Musa alaihi salam wanda kafin a dawo akan hanya manzon Allah ya yantar da ita wannan yantarwa da ya mata manzon Allah ya maida shi shine matsayin sadakinta manzon Allah ya aure ta kuma kafin a iso gida Madina manzon Allah ya shiga daki da ita bayan ya shiga daki da ita kuma ya shirya walima duka wannan ana cikin bulaguro kafin a dawo to shine ana cikin tafiyar shine yace wa qad ardafa safiya binta huyay manzon Allah ya goya matar shi safiya wato a bayan rakuminsa fa'asarat na ƙatuhu lafazin ardafa an ciro shi ne daga arridif in aka ce arridif wato shine kuturi inda ake goya wani kenan akan dabba akan dabba don haka shi wanda aka goya ake kiran shi radif radif kenan wanda aka goya shi akan kariya ta abin hawa ko mu ce akan kuturi wanda yake na dabba shine yace wa qad ardafa safiyata binta huyay manzon Allah ya goya matarsa wato safiya akan raƙuminsa ni za a yi fa'asarat naqatuhu wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta yi tuntube fasuri a jami'an da shi da matar tasa gaba daya wato sai suka fado daga kan raƙumin gaba ɗayansu suka fado wanda wannan yana tabbatar mana mutuntaka na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda yake samun mu yana samun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda mu ‘ya'yan adam ne muna ci muna sha muna rashin lafiya ba ma iya janyo ma kanmu amfani ba ma iya ije ma kanmu tsanani ko mu yaye ma kanmu to haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya bambanta shi da sauran jama'a ko mu ce da sauran halittunsa gaba ɗaya ta hanyar annabta da manzanci ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajar shi ya ɗaukaka matsayin shi sama da duk halittar da ya halitta amma ta fuskar halitta lalle ɗan adam ne duk abin da yake samun bayi na rashin lafiya da sauransu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana samun shi kamar yadda muke ci muke sha shi ma yana ci yana sha kafirai da suka aibanta shi suka ce in har manzo ne me yasa zai ringa ci yana sha yadda mu ma muke ci muke sha kuma yana zuwa kasuwa yadda mu ma muke zuwa kai tsaye ubangiji ta'ala ya maida musu martani da suka ce mali hazar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa suka ce me ya hana wato a saukar masa da wani manzo ya kasance wannan da wannan laula unzila alaihi malakun fa yakunu ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha suka ce me zai hana a jeho masa wata taska ko kuma a hore masa wata gona kawai wadda zai ringa ci yana sha ba sai ya je kasuwa ba ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce gabaninka وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu face yana ci yana sha yadda kowa yake ci yake sha kuma yana zuwa kasuwa yadda kowa yake zuwa kasuwa haka a cikin suratul anbiya wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin to haka yadda muke mantuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mantuwa kamar yadda wata rana ya yi sallah ya manta da aka yi raka'a biyu sallah ce ta la'asar maza Allah da ya salamce sai ya koma can gefen masallaci ya kishingida akan wani kututture na dabino kamar a fusace yake wani sahabi ya zo ya ce ya rasulallahi wai sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai shine wanda ake masa lakabi da zuliyadai ya ce ya rasulallahi wai sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai maza Allah ya ce ba a rage sallah ba kuma ni ban manta ba wannan a iya kenan rinjayen zatansa zuwa jimawa sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbai akwai su abubakar su umar ya ce wai shin abinda zuliyadaini ya faɗa haka ne cewa a raka'a biyu na salamci suka ce kwarai ya manzan Allah abinda zuliyadaini ya faɗa maka haka ne raka'a biyu kadai aka yi a lokacin na manzan Allah ya tashi ya dawo mahallinsa na limami ya fuskanci alƙibla ya yi takabiratul ihram jama'a suka yi sahu a bayan shi suka bi shi aka ciko waɗannan raka'o'i biyu da suka rage da ya salamce manzan Allah ya duka ya yi sujada ba'adi bayan ya gama sai ya waiwayo sai yake faɗa ga jama'a yake cewa inna ma ana basharu an sa kamatan sauna fa idza nasitu fazakkiruni manzan Allah ya ce kusan da cewa ni dai dan adam ne Hausa suka ce waka a bakin mai ita tafi dadi yace ni dai dan adam ne ina mantuwa yadda kuke mantuwa manzan Allah ya ce in har na manta to ku tunatar da ni in har na manta ku tunatar da ni wanda rashin mantuwa sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala amma duk dan adam to mai mantuwa ne kamar yadda annabi adam alaihi salam shine dai tushen 'ya'yan adam shi mu dukkanmu 'ya'yansa ne to tuntuni annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya gadar masa da wannan ɗabi'a ta mantuwa don haka kuma 'ya'yansa har izuwa kiyama sifar su ce ɗabi'a su ce wato mantuwa don haka cewa ba mutum ba ne ba in ka ce ba mutum ba ne ba to sai ka nema masa wani mahalli na daban in ma ka ce mala'ika to sai mu ce in ka ce mala'ika sai mu ce to alkur'ani ya karyata ka ba mala'ika ba ne ba in ka ce masa aljan wannan kuma ka tauye darajar shi saboda dan adam ya fi aljan daraja kamar yadda can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yake faɗa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya ubangiji ta'ala ya cece da su bazan ce da ku taskokin jin kan Allah a guna suke in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama wala aqulu lakum inni malak kuma bazan ce muku ba ni malaika ne an gane ko kaga Allah ya ce faɗa musu su ji ce kai ba malaika bane to tunda ya ce mana shi ba malaika bane to mai ne ne kenan ta bangaren halitta dan adam ne an same shi ta hanyar mahaifiya ita ce amina da mahaifi shine abdullahi yana ci yana sha yana zuwa kasuwa kamar yadda Allah ya faɗa kuma yana rashin lafiya yadda muke rashin lafiya kuma baya iya janyo ma kansa amfani ko mun kankantarsa kuma baya iya ije ma kansa tsanani ko yayewa domin dukkan wannan abu ne wanda ke hannun Allah amma ta ɓangaren daraja da matsayi da ɗaukaka da martaba a can farko Allah bai yi kamar shi ba kuma har zuwa kiyama babu wani mai daraja wanda ya tunkari fagen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi annabta da manzanci balma a cikin manzannin gaba ɗaya shi ne zaɓaɓɓen Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne a nan raƙumi ne fataguwa ce ta yi tuntuɓe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi da matar shi safiya raƙumin ya kado su suka faɗo wanda kuma wannan ba faro ba kenan akwai lokacin da yana kewayawa a birnin madina akan abun hawa maza Allah ya fado daga kan dabbar inda ya fado sai aka yi aka yi katarin gun wani kututturen icce ne na dabino sai ya karci maza Allah sallallahu alaihi wasallama a kagara maza Allah ya yi ringaji ya kwana da kwanuka maza Allah baya iya tsayuwa sahabbai suka je gaida shi lokacin sallah ya yi bazan Allah yana zaune suka yi sahu a bayan shi ya yi kabbara suka yi kabbara suka yi tsaitsaye mazan Allah ya musu isharar cewa ku zauna suka zauna da aka gama sallah maza Allah ya waiwo ya ce musu inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi a ƙarshen hadisin yace fa idza salla qa'iman fa sallu qiyama wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'i ko ajma'u maza Allah yace ku san da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi in limamin ku yana sallah a tsaye manzo Allah ya ce kuma ku tsaya in limamin ku yi sallah a zaune manzo Allah ya ce gaba ɗayan ku kuma ku zauna a shahida a nan baya iya tsayuwa ne saboda wannan fadowa da ya yi daga kan dabba kafarsa ta karce kagarar shi ta karce ya zamanto baya iya tsayuwa shi ne anan ya ce fa asarat naqatuhu taguwarsa ta yi tuntube fa sure ajami an shi da matar tashi safiya gaba ɗayansu wato suka fado daga kan ragon faqatahama abu dalha abu dalha Allah ya kara masa yadda kai tsaye sai ya ƙuro daga kan raƙuminsa ya duro shine iktahama yana kan raƙuminsa da ya ga wannan taguwa ta kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matar shi kawai sai ya ƙuro daga kan raƙumin ya duro faƙala sai ya ce ya rasulallahi ja'alani Allahu fida'aka Allah ya sanya na zaman tuni ne fansarka gara in rasa rayuwa ta kai ka tsira ya ce Allah ya maida ni in zaman tofan sarka wanda wannan yana nuna mana yadda mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matukar girmamawa kai tsaye fa yana ganin haka kawai sai ya duro daga kan raƙuminsa wanda shi kuma raƙumi galibi sai dai ka durƙusar da shi in ya durƙusa sannan ka sauka saboda durowa daga kan raƙumi ba ƙaramin haɗari ba ne saboda daman ita kalima ta iktiham kutsa wuri wanda yake mai wahala kutsa wuri wanda yake mai haɗari shine ake amfani da lafazin iktihama eh wannan iktiham yace ja'alani Allahu fida'aka Allah ya sa na zaman tufan sarka qala sai manzon Allah yace alaikal mar'a maza Allah ya ce maza ka lazumci wannan mata shi ne ya ce alaikal mar'a ma'ana cici wannan matar wanda wannan yana nuna mana yana daga cikin ladibba na karantarwar addini shi ne rashin kama sunan matarka ga wasu amma sai ka gaji mutum ya mai da abin kamar wani abin gwaninta ne wanda larabawa a jahiliya ma suna jin kunyar su kama sunan matarsa a gaban wani shi ne ce alaikal mara maza Allah ya ce maza ce ci wannan matar lafazin alaika ismu fi'ilil amr ne bi ma'ana ilzamil mar'a maza ce ci wannan matar ni za a yi faƙala ba sauban ala wajhihi abu dalha sai cire mayafin shi sai ya nada a fuskar shi ya rufe mayafin shi a fuskar shi wa ataha ya je gun ita matar fa'alƙahu alaiha mayafin su yi rufa mata wanda shi da ya rufa ya saita wurin da take sai ya rufa mayafin a fuskar shi da ya rufe fuskar shi yana zuwa kawai sai ya lulluba mata mayafin shi ne ce fa'alƙahu alaiha kuma wanda wannan yana daga cikin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama girmama iyalin shi don kar ya ga halin yanayin da take ciki shine ya rufe mayafin shi a fuskar shi kenan kar ya ga domin in aka yi hadari abu ne wanda yake komai yana iya wakala me za a yi da ya lullufe mayafin shi ya rufe ta akan ya lullube ta da mayafin shi wa aslaha lahuma sai ya koma kuma ya gyara wato shine raƙumin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara musu sirdin ya daura ya daidaita komai faraki ba maza Allah shi da matar tashi safiya suka hau sannan kuma aka yi tafiya shi ne anas ya ce wakta na fina rasulallah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan a lokacin da lamarin ya wakana shi abu dalha ya tafi ya ceci ita wannan matar amma su kuma zaurin sahabbai sai suka zo suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zagaye shi shine ya ce wakta na fina rasulallah sallallahu alaihi wasallam muka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowane bangare falamma ashrafna alal madina lokacin da muka kusanto birninmu na madina ƙala sai manzan Allah ya faɗa yake cewa ayibuna mu masu dawowa ne kamar yadda ya gabata ayibuna insha Allah sai ya ce ta'ibuna kuma masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu da tuba abiduna kuma mu masu kaɗaita ubangijinmu ne da bauta lirabbina hamiduna kuma mu masu yabo ne da jinjinawa ga ubangijinmu bambancin wannan riwaya da waccan waccan akwai ziyadar sajiduna a wannan kuma babu sai yace falam yazal yaqulu zalika wannan addu'a manzon Allah bai gushe ba yana fada yana maimaitawa hatta dakhala madina har sai da ya shigo birnin madina kenan ita wannan ba in ka fada so ɗaya ba in ka kusanto birni lokacin da ka hango garinku kenan za ka yi ta wannan addu'a kana maimaitawa har a kai lokacin da ka iso sannan hadisi na gaba hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa wato annahu a kabala huwa wa abu dalhata ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi anas ya gabato shi da wato mijin mahaifiyarsa abu dalha tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan daga yakin khaibar dai kamar yadda bayani ya gabata sai ce wa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama safiyatu yurdifuha ala rahilatihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci akwai matar shi safiya manzon Allah ya goya ta akan kenan taguwarsa falamma kana bi ba'd tsari lokacin da wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance a shashen hanya kenan ana cikin tafiya asaratin dabba wannan taguwa sai ta yi tuntube fasuri annabiyu sallallahu Alaihi wasallama wal mar'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da matar gaba ɗayansu sai suka faɗo wa inna aba ɓalha lalle abu ɗalha ƙala sai ya ce ahasibu shi kenan yahaya guni ishaq shine yake faɗa yace ahasibu ina zaton abinda shi malami na Anas ya faɗa mun qala sai yace iktahama an ba'irihi kenan yadda jerin zancen yake wa inna aba talhata iktahama an ba'irihi kai tsaye abu dalha wato sai duro wato daga gabarin raƙuminsa daga kan raƙumin kawai sai ya duro fa'ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙada ya nabi Allah ya ce ya annabin Allah ja'ala ne lahu aka Allah ya maida ni na zaman tufan sarka hal asabaka min shai ya rasulallahi shin wani abu ya same ka kaji ciwo kaji zafi wanda wannan yana nuna mana halaccin tambayar mutumin da ya samu hadari a tambaye shi yaya jikinka yaya ka ji ciwo ko baka ji ba shine ana yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal asabaka min shay shin wani abu na jin zafi ya same ka qala sai manzon Allah yace masa la yace a ba komai walakin alaikal mar'a manzon Allah yace ka lazumci wancan matar ce ci wancan matar fa'alƙa abu ɗalha ta saubahu ala wajihi kai tsaye abu ɗalha wato sai ya jefa mayafinsa akan huskar shi kenan ya rufe huskar shi faƙasa da ƙasdaha sai ya nufaci setin gunda take a gane ku da ya rufe huskarsa sai ya wannan ya nufaci kenan wato shine setin gunda take fa'alƙa saubahu alaiha yana zuwa wannan mayafi sai ya rufa mata gaba daya faƙamatin mar'a a lokacin nan ita safiya sai ta tashi ta gyara jikinta kenan ta tashi ta yanki tunda ya riga ya lullube jikinta da wannan fashadda lahuma ala rahilatihima a lokacin nan abu dalha sai ya daura musu sirdi ga raƙumin ya daidaita komai faraki ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ita suka hau fasaru gaba su jama'a kuma sai aka tafi hatta idza kanu bi zaharil madina har aka kai lokacin da suka kasance a wajen madina kenan bayan gari na madina aw qala ashrafu alal madina ko kuma lokacin da suka kusanci birnin madina lafazin ashrafu min al-ishraf ne ma'ana hango abu ka tsinkayo shi kenan lokacin da suka hango birnin Madina kenan an kusa isowa قال النبي صلى الله عليه وسلم فزان الله صلى الله عليه وسلم سيكي wannan addu'a yake cewa aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun lalle mu masu dawowa ne kuma masu komawa ne ga ubangijinmu da tuba masu kadaita ubangijinmu ne da bauta kuma mu masu yabo ne da jinjinawa ga ubangijinmu falam yazal yaquluha manzon Allah bai gushe ba yana faɗar wannan addu'a yana maimaitawa hatta dakhala al-Madina har aka kai lokacin da ya iso gida Madina hatta anan bi ma'ana ila ai ila an dakhala al-Madina har aka kai lokacin da ya shigo wato birnin Madina a takaice dai wannan hadisi kenan yana nuna mana mustahabbancin yin wannan addu'a a lokacin dawowa daga yaki kamar yadda bayanin ya gabata bulaguro idan mutum ya dawo to an sunanta masa yin wannan addu'a kafin ya shigo gari lokacin da ya hango gari kenan yayi tayi yana maimaitawa har sai ya iso gari babu salati idza qadima min safar qala haddathana sulaiman ibn harb qala haddathana shu'ba huwa ibn al-hajjaj al-wasiti al-ataki am muharib ibn disar أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل فصلي ركعتين قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن جريج هو المكي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن أبيه وأمه عبيد الله بن كعب عن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ظهر دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin sallah ta nafila idan mutum ya dawo daga bulaguro kenan lokacin da mutum ya dawo daga bulaguro to an sunanta masa ya fara da masallaci ya shiga ya raka'a biyu kafin ya isa gida kamar yadda malam ya zo mana da hadithin muharib ibn tisar Allah ya kara masa yadda shi ma sahabi ne yake cewa naji jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi safari na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani bulaguro bulaguron ku shine wato yakin tabuka an gane ko kamar yadda hadisin ya gabata falan ma qadimnal madina lokacin da muka iso birnin madina qala li sai manzon Allah ya ce da ni udkhul maza Allah ya ce da ni ya ce masa udukul ya ce shigo shiga masallaci an gane ko udukul ma'ana shiga masallaci fa salli raka'a ta yi maza Allah ya ce masa yi raka'a biyu ka shiga masallaci kai raka'a biyu a lokacin nan shi jabir Allah ya kara masa yadda ya shiga yi raka'a biyu bayan haka kuma ya je ya kamo raƙumi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka yi cinikin raƙumi a kan hanya kafin a iso ina ji ba yakin tabuka ba ne ko yakin khaibar ne dai na manta shine a nan wato malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana cewa sunna ce ga matafiyi in ya dawo gida kenan kafin ya je gida ya shiga masallaci wanda yake kusa da shi kenan yayi nafila raka'a biyu kamar yadda anan manzon Allah ya ce ma Jabir udkhul ay udkhulil masjida ka shiga masallaci manzon Allah ya ce masa fa salli raka'ataini in sallar raka'a biyu wanda wannan hikima godiya ce ga ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima saboda dawowa daga bulaguro ba karamar ni'ima ba ce ba daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala a je lafiya a dawo lafiya babbar ni'ima ce wadda ta cancanta a yi godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan mana ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin ka'ab ibn malik allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana iza kadima min safari ya kasance idan ya dawo daga bulaguro wanda kuma galibi al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'arsa idan zai dawo daga bulaguro manzon Allah galibi yakan dawo a lokacin wallaha lokacin harzi ko da kasancewar ya zo yana iya shigowa to manzon Allah yakan dan yada zango akan hanya in ya yada zango sai ya bar gwalgwadon tafiyar da in ya taso a lokacin hantsi zai iya isowa gari shine sai yake cewa dakhala masjida mazan Allah yakan shiga masallaci fa sallar raka'ataini kabla an yajlisa sai ya raka'a biyu kafin ya zauna in ya shiga masallacin wanda kuma in ya gama wannan nafila raka'a biyu mazan Allah yakan zauna sai a sanar da jama'a cewa mazan Allah ya iso jama'a kuma sai su zo su yi ta yi masa sannu da zuwa a yi ta yi masa sannu da zuwa duk wani wanda zai masa sannu da zuwa a lokacin nan sai ya zo masallaci ya tafi da shi maimakon a ce in bayan ya zo ya shiga gida wannan ya zo sannu da zuwa ya fito wannan ya zo sannu da zuwa to kaga wannan akwai takurawa ga shi matafi daman ya zo a gashi to amma ya riga ya zauna kowa duk wani mai yi masa sannu da zuwa ya zo in masu sannu da zuwa sun gama kuma in ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya isa gida to dan haka dai malam ya zo da wannan sawa'an bulaguro ne na yaƙi ko ma wani bulaguro ne in dai mutum ya dawo to an su kenan yayi nafila raka'a biyu shiga masallaci yayi nafila raka'a biyu kafin ya isa gida wanda kuma allo yana daga cikin mustahabbancin dawowa daga bulaguro mutum ya dawo a lokacin hantsi duk da cewa yanayin mu a irin wannan lokaci akwai wahala don haka su ma kansu wancan bulaguro saboda kasancewar akan ababen hawa ne ake kuma daji ne ake yanka kuma tafiya ce wadda galibi ana iya yada zango a nan a kwana a yada zango a nan a kwana amma muku galibi a yau galibi da motocin a lokaci guda ne suke tafiya na cewa ka ciccira ka dawo a lokacin hantsi akwai wahala inda kamar misali ba mota bace ba wadda take takata musamman باب الطعام عند القدوم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن لمن لمن يغشاه قال حدثنا محمد قال هو ابن السلام البيكندي قال أخبرنا وكي هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نهر جزورا أو بقرة زاد معاذ زاد معاذ عن شعبة عن مهارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني النبي صلى الله عليه اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بئيرا بأوكيتين ودرهم أو درهمين فلما قدم سرارا أمر بي بقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البئير قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن مهارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين قال أبو عبد الله قوله سرار موضع ناهية المدينة nahiyatan bil madina wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin wato shirya abinci na musamman a lokacin dawowa daga bulaguro mutum ya shirya wata walima ta musamman an gane ko wanda walimomi gun larabawa suna da yawa akalla sun kai kusan walima ta kai kusan sama da kala goma akwai ta musamman wadda in an dawo daga bulaguro ake shirya ta ita ce ake kiranta annaki'a annaki'a wanda kalimar an ciro ta ne daga annaqa'u annaqa'u ita ce kura saboda shi dan bulaguro musamman a irin wancan lokaci ba a raba shi da kura ta jiki to wannan walima sai suke ambatanta da suna annaki'a wanda walimomin sun wuce a lissafa kamar yadda wato wannan ya zana su a cikin wannan littafi mai suna fabulullahi samad wanda sharhi ne na al'adabul mufrad to shine anan wato malam yayi babi wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mustahabbancin shirya abinci na musamman a lokacin dawowa daga bulaguro kenan a shirya ma jama'a wata walima wanda shi ma wannan wani nau'i ne na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai ce wa kana bin umar yuftiru liman ya gashahu wato abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya kasance yakan ajiye azumi in ya dawo daga bulaguro liman ya gashahu ai li aje liman ya gashahu domin saboda jama'ar da suke zo masa domin yi masa sannu da zuwa wanda asali shi abdullahi dan umar in yana kan hali na bulaguro baya azumi na farilla ko na taɗawu'i baya yi ba azumi na farilla ba na nafila to amma in yana cikin hali na zaman gida to yakan yawaita azumi na nafila bayan ya rama kenan abin da yake kan shi na bashin azumi na farilla kenan in a cewa bulaguran cikin ramadan ne to in ya zo daga bulaguro ya dawo daga bulaguro yakan ɗauke wasu 'yan kwanuka baya azumin na nafila kamar yadda ya saba yawaita azumi na nafila a gida saboda jama'ar da suke zo masa domin sanne da zuwa yakan shirya musu abinci na musamman na walima shi ne kinan malam ya zo da wannan asar ya ce wa kana bin umar radiyallahu anhu ma yufdiru liman ya gashahu yakan ajiye azumi idan ya dawo daga bulaguro saboda jama'ar da suke zo masa domin yi masa sanne da zuwa shi da malam sai ya zo da hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madina lokacin da ya iso gida madina nahar jazuran aw baqara manzon Allah ya soke wani ragumi ko kuma saniya an gane ko raƙumi ko saniya wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin shine malam yake cewa zada mu'az shine mu'az al'ambari a riwayarsa ya dada daga shu'uba daga muharib cewa ya ji jabir ibn abdullah na faɗa cewa ishtara minnin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'iran bi uqiyatayn wa dirham wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya sayi wani raƙumi a guna wato uqiya biyu da dirhami daya uqiya duk uqiya ɗaya dirhami 40 ce kenan dirhami 81 manzon Allah ya sayi wannan rakumi na Jabir au dirhamaini ko kuma dirhami 82 ukiya biyu kenan da dirhami biyu falamma qadima siraran lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wani gu da ake kiran shi sirar wanda yana wato gabacin Madina an gane ko shi sirar duka tsakanin shi da birnin madina tafiyar mil uku ce yana gabacin madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wannan gu shine sai yake cewa amara bi baqaratin wannan wato manzon Allah sai ya umarni ya sa wata saniya da ya saya manzon Allah ya sa fazubi har aka yanka wannan saniya aka dafa nama fa'akalu jami'an gaba ɗayansu jama'a suka ci an gane ko aka yi wannan walima kafin a yi su falon ma ƙadimal madina lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya iso birnin madina a mara ni an atiyar masjid manzan Allah ya ce da ni in je masallaci kamar yadda a wacce riwaya manzan Allah ya ce masa udukul me yake nihi udukulil masjida shiga masallaci maza Allah ya umarce ni in je in shiga masallaci fa usalli raka'ate ne in yi nafila raka'a biyu na shiga na yi nafila raka'a biyu na gama da na zo na kawo masa rakumi na ce ya rasulullahi ga rakumin ka na kawo maza Allah ya hada ni da Bilal ya ce aje a auna mu kudi na shine ya ce wa wazana li saman alba'ir ya auna mun kudin rakumin yadda aka yi ciniki kuma aka cika mun ma'auni har na juya aka ce maza Allah ya ce ka dawo jabir ya dawo maza Allah ya ce masa jabir kana ganin na latsa ka ne don na karbe ma rakumi jabir ya ce a ya rasulallah maza Allah ya ce masa kuzba iraka wa rahima maza Allah ya ce karbi rakuminka da kudadenka duka an baka kamar yadda hadisin ya gabata a shahid dai a nan wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama amara bi bakaratin fazubihat kafin a iso gida madina da yake daman da jama'a ne ake tafi maza Allah ya shirya walima ta musamman aka yanka saniya aka yi abinci kowa ya ci sannan aka iso gida madina to wannan yana nuna mana wato mustahabbancin irin ita wannan walima ta dawowa daga bulaguro sannan malam ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin muharib ibn disar daga jabir allah ya kara masa yadda ya ce na gabato daga bulaguro mazan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni salli raka'atai ne shiga masallaci ka yi raka'a biyu na shiga na yi malam na faɗa sirar ya ce mawdi'un nahiyatan bil madina wani wuri ne wanda yake gefen madina kenan gabacin madina tsakanin shi da madina mil uku ne nan muka zo ƙarshen littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihad darasi mai zuwa insha Allah za mu shiga littafin da ke bayani game da wato shine wato farlancin kumusi kenan shi ma dai yana da alaka da kitabul jihad abinda ya shafi kenan raba ganima ta yaƙi dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر على